uku watan maris miladiya 2025 idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a kowace yammacin wunin ramadana a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na darul hadith wanda yake wannan unguwa ta tsimitau a kasaitaccen wannan birnin na tawa jamhuriyar Nijar wanda wannan shine darasi na sha uku a jerin darussan ramadanan wannan shekarar kuma shi ya darasi na bakwai a cikin wannan sura mai tarin alkhairi da durus ta jafiya wanda ajiya mun kwana a aya ta 29 fadin Allah subhanahu wa ta'ala هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون كما دا يردات الله يو زيكا سنتي درس كرشيتك وانا سورة إن الله يقدر الله سبحانه وتعالى يسني قرآني يتيتيم أدونيا دا الكيامة Allah ya sanya muna cikin bayunsa in tattu a cikin wannan wata na Ramadana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa daga gare mu ya kuma gafarta muna a arama ayata talatin sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين الله سبحانه وتعالى يكتوى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز, الفوز المبين الله يتي فأما الذين آمنوا أما وين سكي إيماني دا الله سبحانه وتعالى bimana zukatansu suka gaskata ubangiji subhanahu wata'ala sannan kuma gangar jikinsu ta aiwatar da aikin da Allah yake kauna kuma yake so bayan imani da Allah sannan kuma wa amilus salihat suka aiwatar da nagartaccen aiki domin imani shi kadai baya wadatuwa sai da aikin kwarai haka aikin kwarai baya kai mutun tudun mun tsira in babu imani da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ƙa'ida ce duk inda kaga Allah ya yi bayanin aljanna to Allah yana haɗa ababe ne guda biyu da imani da aiki na gari Allah ya taimake mu da imani da kuma nagartaccen aiki to Allah ce fa'amman ladina amanu amma wa'inda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala zukata suka gaskata dokokin Allah sannan kuma a halisa suka furta zance na imani kuma gangar jikinsu ta aiwatar da aiki wa amilu salihat suka aiwatar da nagartaccen aiki al'amalu salih shi ne duk aikin da Allah yake so kuma Allah ya yarda a yi sa kuma Allah yake son masu yin wannan aiki shine amalu salih shi yasa karatun qur'ani amalu salih ne salati wa manzon Allah amalu salih ne sallar azhar da la'asar magariba lisha subahin amalus salihi ne yin azumin ramadana amalus salihi ne yin azumin litinin da alkhamis amalus salihi ne sada zumunta amalus salihi ne ci yadda iyalin ka su ci mai kyau ma amalus salihi ne jama'a mun fahimta sadaka da zaka yi amalus salihi ne ziyarar mara lafiya da zaka yi shi ma amalus salihi ne duk wani aikin da zaka yi wanda zai kusantar da kai da Allah in ka aiwatar da shi to ka kare amalus salih to bayan imani kuma suka aiwatar da aiki na kwarai sai Allah ce fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati da sannu ubangi subhanahu wataala zai shigar da su a cikin fi rahmatihi a cikin rahmarsa malami suka ce fi rahmatihi anan daga cikin su akwai su al-imam sa'di al-imam ibn kathir al-imam at-tabari al-imam al-qurtubi su al'imamu shinkaiti alaihim rahmatullahi ta'ala da sauran malaman tafsiri suka ce fi rahmatihi a nan aifi jannatihi Allah zai shigar da su cikin aljannarsa masu imani da aiki na kwarai Allah zai shigar da su fi rahmatihi a cikin aljannarsa game da al'imamul bukhari alaihi rahmatullahi ta'ala yake cewa ubangiji subhanahu wataala ya ce wa aljanna anti rahmati arhamu biki man asha ke aljanna rahmata ce ke aljanna inji Allah ya ce aljanna ke rahmata ce ina tausaya ma wanda naga dama da wannan aljannar to ubangi subhanahu wataala ya sanya duk mutum mai imani kuma ya aiwatar da aiki na kwarai sakamakonsa gobe alkiyama aljanna ne Allah ya sanya muna ciki Qur'ani ya tabbatar da wannan ayoyi suna didin bin yawa a cikin alqur'ani na daga cikin Allah yake cewa innal ladina amanu wa amilus salihat كانت لهم جنات الفردوس نزلا ستي خالدين فيها لا يبغون عنها حوجا الله تكتي إن الذين آمنوا للي وإند سكي إيماني دا الله ba fa imani na fatar baki ba muna musulmi da baki amma a zuci ba haka ba a'a sun tabbatar da abun da ke zuciyar shi abu harshen yake funtawa Allah ya ce wa amilus salihati suka aiwatar da aiki na kwarai aikin da suka yi na farko bisa ilimi abu na biyu kuma sun yi shi khalisan liwajhillahi alkarim dan neman yardar Allah a ciki Allah ce to kanat lahum jannatul firdausi nuzula aljanna firdausi ce makoma a masaukin su a gobe alkiyama Allah ya sanya muna ciki a wani wurin kuma Allah yake cewa tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiya lokacin da Allah subhanahu wataala ya halici aljanna da Allah ya gama halittar aljanna sai Allah ya ce wa aljanna takallami i magana hadisi yana cikin ibnu kafir Allah ya ce wa aljanna takallami i magana sai aljanna tace qad aflaha almu'minun tace masu imani sun dace ta san irin yadda Allah ya tsara ta ya halicce ta to sai take cewa masu imani sun rabota Allah ka sanya muna cikin su to Allah ce fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi da sannu ubangijinsu zai shigar da su a cikin aljannarsa ta ce rahamarsa rahamar Allah subhanahu wa ta'ala tana alkiyama kusan 99 gaba daya suna cikin aljanna Allah ya kai mu wallahi ba wai suka more rayuwa a duniya kamar ɗan aljanna malam dan aljanna fa shi bai taba sanin abin da ake cewa wani abu damuwa ba dan aljanna bai san damuwa ba cikin aljanna babu wata damuwa a ranma ba wai zancen a sai fara sai tamal ko ka je wajen likita ya auna ka babu auna likita duka likitoci sun da ritaya sun majina sun sauka daga aiki ana shiga aljanna babu wani dokta a aljanna ba wani taranzitar a aljanna ballantana kaje kana fama da wasu kaya ba wani abu za ka yi na damuwa ballantana ce sun duk iya abu da za ka sha na zaƙi malam ba a cewa sun ka yahu wallahi e ba a cewa kana da ifo ko gilisin ba ka da ta gilisi cikin aljanna tute normal lafiya kalau ne fa shine Allah yake cewa wa zalika huwal fawzul mubin wannan dacewa da aljanna jama'a shi ne alfozul mubin dacewa wata ke ta bayyane mutum ya dace ta ce riba wadda mutum ya dace da ita a ce aljanna ce makomar mutum Allah ya samu dace da ita to Allah ya ce zalikal fawzul mubin wannan shine watan rabo wanda la fawza ba'dahu babu wani rabo baya gare sa ba wata kyauta da Allah zai wa dan annabi Adam kamar Allah ya sanya ka cikin aljanna babu shi duk abin da ake ta yi a duniya mi muke nema jama'a aljanna kai dan ba dan nema aljanna za a zo mu zauna mana tafsirin nan malam duk abin da ake ta yi neman aljanna fa ake ta yi fa gaba daya dan shi ake tasowa cikin dare kana farci kaje kai sallah haka zaka wuni da da kishirwa da yuwa da ga kuma ga wani uban zafi yana dukar kanka kuma ka zaka hakura dalilin mi ka san abin da kake duba ma shine dacewa da gidan aljanna to Allah ya bamu to Allah ce wa zalika huwal fawzul mubi wannan shine rabo wanda babu wani rabo baya gare sa in aka kai mutum aljanna shine matuka karshe gaba daya domin cikin aljanna mutum zai samu ababe guda biyar kinda a duniya wallahi babu su akwai abu guda biyar a aljanna wanda duk duniya babu su abu na farin al khulud fiha duk wanda ya shiga cikin aljanna malan ya shiga ne har abada baya fitowa ba radda zaka bar aljanna in ka shiga ba amma nan duniya mahama kana al'amur fala budda min ar-rahili duk yadda kai shekaru law ishta'alfan summa alfain ba'dahu fala budda min yawmin tasira ila al-qabr haka ne ko ba haka bane duk yadda kai shekara kai law ka shekara dubu a kara maka wasu dubu kai dubu bi a duniya wataran sai an wayi gari ka bar duniyar nan wallahi to amma aljanna duk wanda ya shiga khalidina fiha ne malam in ka shiga ka shiga ne har abada ba ranar hituwa amma duniya kan wata ran sai an biya da kai akan makara an tafi da kai makabarta sai an ce ga kabanin wani nan Allah ya ji Allah ya ji kan wani ya rasu amma aljanna babu wannan abu dai kenan ko abu na biyu a cikin aljanna malan fiha ma la aynur ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi basharin qat akwai abin tun da kake a duniya baka taba ganin sa ba akwai wasu ababen da Allah ya sanya sai wanda ya shiga aljanna ne zai gansu amma a nan duniya wallahi ƙarya ka tasha ƙarya ka hango wannan abin kai ka kai da ka kai da jirgi yawon duniya to to ba za ka ga wannan abin ba sai dai cikin akwai abin da ka san kasar ka baka da su sai ka ji wata ƙasa duk ƙasa kuma tana da wannan abin eh duk ƙasa tana da wannan tana da abin da wata ƙasa ba ta da shi yanzu ka gan wai Allah ya muna alam na shirakin sabulun salo ko wanda in kaje duk duniya kaje baka samu shi sai ka dawo nan haka ne ko baka bane daga nan ake doka ayi alam na shiraki yana take arzikin da Allah ya muna fa amma bi ni'mati rabbika malan fa haddith eh a lokacin da wasu su kuma Allah ya albarkace su da wasu abubuwa na daban na rayuwa to a ta aljanna akwai abin da baka taba gane sa ba wallahi sai dai ka dai zaka fi ka zaka gansa wala udnun sami a cikin baka taba jin labari ba wani da yake yawon duniya da ya je ya gano wala khatara ala qalbi basharin qad tunanin ma baka taba yi ba kaga wani bi kenan ko sannan kuma cikin aljanna akwai ridwanullahi duk wanda shiga cikin aljanna ya samu yardar Allah har abada Allah baya ƙara hushi da shi duk wanda shiga aljanna to ya samu yarda ta ubangiji Allah ya dace da mu anan fa duniya fa ana cin ana lalabe ne wallahi amma a aljanna 100 saman 100 ka samu yarda ta Allah subhanahu wataala sannan kuma abu na hudu wanda ke da kwai a aljanna babu a duniya malam shine duk wanda shiga aljanna to zai samu dacewa da ganin Allah subhanahu wataala idan ka shiga aljanna malam zaka ga Allah subhanahu wataala kuma ya zo a hadisi cewa akwai lokacin da 'yan aljanna suna akwai aljanna ma ana cin kasuwa kasa wani bai iya haƙura sai ya je kasuwar to aljanna ma akwai kasuwa malam sai dai kasuwar aljanna ba irin kasuwar duniya ba ce ita kasuwa ce da za a zo ta hada majalisa annabawan Allah gaba daya suna na tun daga annabi Adam har zuwa annabi Muhammad ga sahabban kowane annabi malam kuma ga sahabban shugaban halitta annabi Muhammad ga kaga Abubakar a fada daya ga kaga Umar dan Khattab ga Uthman ga Ali ga su Talha ga su Zubair bin al-Awwam malam ga su Aba Hurairah da kake ta ji an ci ana bi Hurairah gashi dai kun hadu a majalisa daya kuma za ku zo ku zauna ne a fadar Allah subhanahu wataala za ku yi fira a yi hira a hira sai an ƙida za a tafi sai Allah ya ce wa mala'iku a ƙara kowane ɗan aljanna kyawu sai a ƙara haskaka mu malam mu ƙara fitowa kowa ya fito istaro ɗan wanka cikin aljanna haka za ka zo gidanka matar kama sai ta ta gane ka saboda tsabar kyawunka a aljanna Allah ya dace da mu abu na biyar wanda a aljanna nan duniya kaga duk abin da ka yi kana da buƙatar kana da buƙatar sai ka a duniya kana da buƙatar hutu da wace can aljanna ba haka bane abu na biyar shi ne duk wata bukatuwa da ake a duniya a aljanna babu ta a aljanna mutum bai tafiya ban da ce zai je waye bayan gari ba a bayan gari aljanna babu wani bayan gari idan mutum ya ci ya koshi ya jina son ya ya fitar da wannan abin to kawai zufa zaye kawai yana zufa wannan kazantar ta tafi malam saboda ka je dushar ka zauna shi kashi bata lokaci ne to Allah bai so ya bata maka da lokaci saboda nan duniya kai aikin da ya kamata ka yi ko kun fahimta shi kansa shiga dushar ki larura ce to aljanna babu wannan larurar ba bukatar ka je makewayi ka ce zaka yi fitsari ba bukatar ka je zaka je ka yi wanka balatana ka ce su zuba daga sama malam kawai a ko da shi wanka kike ba ka dauda har abada aljanna ba a dauda ba a dauda malam aljanna kuma dinki kawai kana ganin tufafi a jikin mutum zai shiga jikin ka kai ma abinci gashi nan wata ne ƴaƴan itace Allah ya ce ga sunan arzita duk wani nau'in abinci da ka sani a duniya da wanda ba sani ba to Allah ya tanar da shi sannan kuma babban al'amari duk dan aljanna babu wanda yake kyamar wani a cikin aljanna Allah ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwana duka aljanna kowa nivo ɗaya za a dawo kana so na ina son ka shi yasa Allah yake cewa alal araiki mutaqabilina zaka ji na cewa alal araiki mutaqabilina suna kallon juna ana fira ana tattaunawa to kai na wani gari ne a ai ai ne kaza ne sai ana tattaunawa ai ni wata ran rayuwa kaza mun yi kaza an yi duka za a bada labari fa ai wata ran mun je wajen wa'azi kaza gari kaza an wahala taya ta bugu an yi kaza duka wannan abin sai kun tuna da shi cikin aljanna to kuma ba a ƙara damuwa ba wata damuwa wallahi al'adin nan duniya nan duniya in kai ne shugaban duk duniya ga ce an dora ka shugaban duk duniya ko wallahi al'adin sai an waye gari wata ka cikin damuwa da bakin ciki amma aljanna har abada babu wannan har abada babu shi Allah ya kai mu aljanna lafiya Allah ya ce to da zalika huwal fawzul mubin wannan shine rabon da babu wani rabo bayan sa Allah ya sa mu dace da shi sai Allah ya ce aya ta gaba وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين Allah ya ce wa amman ladina kafaru afalam takunu takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin Allah ya ce wa amman ladina kafaru amma wanda suka kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala ba su yi imani da Allah ba ba su yi abinda Allah ya aiko manzanni da shi sannan kuma suka bi son zuciyarsu a duniya suka kasa yin abinda Allah ya ce su aiwatar domin alkufuru shine kin yarda da ni'imar Allah a kanka ta hanyar ka yarda cewa kai bawa ne na Allah da wanda Allah ya cancanta ka bauta ma shi kadaya sai Allah ce za a ce da su su wa'annan kafiran afalam takun ayati tutla alaikum ashe shin a duniya ba a dinga karanta muku ayoyi na ba wannan ana gaya musu ta hanyar tozarci dan Allah zai tozartar da su zai wulakantar da su sun cancanci wannan abun wallahi eh sai Allah ce afalam takun ayati tutla alaikum ashe a duniya ba a karanta muku ayoyi na ba abin da ke da kai maslaha gare ku a ce Allah ya ce kaza duk abin da kaga kuma Allah ya hana inji malamai suka ce duk abin da kaga Allah ya halitta maka to wannan abun Allah ya tabbatar da amfani wa dan annabi Adam kuma duk abin da kaga Allah ya haranta wa dan annabi Adam to wannan abun yana da illa wa jikinsa shi kuma Allah baya son ya ga abin da zai suka dan annabi Adam da Allah ya ce mu sha ruwa saboda Allah ya san suna da amfani gare mu da Allah ya ce mu ci abinci abincin ma sai aka ce mu ci naman kaza da kaza da kaza da kaza amma sai aka ce cikin abinci kada mu ci alade kada mu ci jakin gida kada mu ci kari saboda mi saboda ubangiji ya san suna da illa suna da cutarwa saboda shi da kai da aladin kai duka halitta ce tawa ta Allah ce sai kuma Allah ya ce maka a'a wannan kadkaci to ai kaga ba ba bukatar sai ka tambayi dan me dalili shi ya duka sanin dalili saboda da kai da wannan halitta duka mallakin sa ne sai ce mu sha ruwa kalolin ji duka mu sha amma giya kan kan mu sha kar mu sha kwaya kar mu sha su gudaye kar mu sha bulebule kar mu sha danja duk abin da ke kusa da hankali Allah ce kar mu sha saboda Allah baya bukatar ga ka tozarta a duniya sai aka ce kada mu yi zina amma kuma an halitta muna mata guda hudu je ka aura amma zina Allah ya ce haramun ci haka duk abin da kaga Allah ya halitta maka me yasa aka ce daga cikin fa abin da ya sanya Allah ya haramta yin zina saboda akwai rashin lafiya da mutum yake dokowa daga wannan kazantar to shi kuma Allah yana kare dan annabi Adam sihatan wa aqlan lafiyarsa da hankalinsa duka Allah yana kariya wa irdan har ma mutunci kai fa duk abin da zai taba mutuncin ka Allah bai da shi ba fa shi yasa akwai ad-daruratul khams a shari'a ta annabi Muhammad akwai abin da wajibi ne ka tsaya ka kare su sai da karfin ka ya kare Allah bai yarda ba a taba maka wa'annan abun kuma kai ma kada ka yarda ai maka wasa da su a duniya na farin addini kar ka yarda kai wasa da addini kuma kar ka yarda maka wasa da addinin ka na biyu mutuncinka kada ka yarda kai wasa ai maka wasa da mutunci kuma kada ka yarda kai wasa da da mutuncinka na uku dangantakarka na hudu dukiyarka na biyar kuma rayuwa wannan su ne daruratul khams ba a wasa da su Allah ya rufa mana asiri to Allah ce wa amman ladina kafaru amma wayar suka kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala a gidan duniya ba su yi abin da Allah yake so ba za a ce da su a falamta kun ayati tutula alaikum ashe a duniya ba a karanta muku ayoyin Allah ba ba a ce ku yi kaza ba ku karkaza ku yi sallah ku sada zumunta kar ku ci caca kar ku ci dukiyar riba kar ku yi zalunci kar ku yi ƙarya kar ku yi yaudara kar ku bibiyi matan mutane Allah ta fastakbartum sai kuka yi girman kai game da karban wa'annan ayoyin kuka ga to ai ba wani abu bane kasan so tari akwai wanda mutumin da yake saban Allah amma yana ganin ba wani abu bane sai yana ganin ai ba wani abu bane Allah ce to wannan shine girman kai kenan fastakbartum ai an qabuliha kuka yi girman kai game da karbar ayar Allah ta mana karbasa shine yin abun da Allah ya ce ku da kuma bari abun da Allah ya ce ku bari sai Allah ce wa kuntum qauman mujrimin ku kun kasance mutane masu aiwatar da sabon Allah al-ijram shine artikabul ma'asi idan aka ce ajrama da larabci bi ma'ana irtakabal ma'asi yayi abun da Allah ya hana masa idan mutum yayi abun da Allah ya ce kada yayi to ya zamanto mujrim ne laifi a wajen Allah ina fatan mu fahimta amma idan ya tuba Allah sai ya yafe masa to kuma ijramin nan bai kai kafirci ba shi ijrami ijrami bai kai kafirci ba yin sabon Allah ba kafirci bane domin hadisai da dama suna tabbatar da wannan amma akwai abin da ke kai mutum zuwa ga kafirci karara Allah ya kare mu da shi Allah ya ce wa kuntum qauman mujrimin kun kasance mutane masu shirka wa Allah masu aiwatar da sabon Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wa idza qila inna wa'da Allahi haqqun was-sa'atu la rayba fiha والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين الله يتي وإذا قيل إن وعد الله حق إذا أكتي دسوء wa zai fada ai idan kuka fada musu ku masu imani inna wa'dallahi haqq cewa fa alkawalin Allah gaskiya ne wanne ne alkawalin Allah shine cewa fa za a tashi alkiyama sannan kuma kiyaman nan za ta tabbata za ta tsila mahalata babu shakka akai to Allah ce wa idza qila lahum idan aka idza wa idza qila idan aka ce da su su kafirai inna wa'dallahi haqqun alkawalin Allah da cewa in aka mutu Allah zai tayar da mutane kuma Allah subhanahu ta'ala zai musu hisabi kuma Allah zai saka ma kowa bisa abin da ya aiwatar was-sa'atu la raiba fiha kuma haka alkiyama babu ƙwanƙwanto babu shakka game da ita na za a fito a cikin kabari sannan kuma Allah zai auna ayyukan ɗiyan annabi Adam za a baiwa masu kyakkyawan aiki lada masu mummunan aiki za a ba su zunubi wannan abun la mahalata sai ya faru wallahi Allah zai tayar da mutane a tashi da cikin kaburra kuma ya zo a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam cewa Allah zai tayar da kowane mutum kowane dan annabi Adam namiji da mace a tsirara babu mai riga babu mai wando da ma mun fahimta ba mai riga ba mai wando ba mai kaciya haka kowa zai tashi gaban Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba wanda yake saye da takalmi ba wanda yake sake da takalmi farkon wanda kabari zai fara tsagewa ya fito shine shugaban halitta annabi Muhammad annabin Allah shine wanda kasa za ta fara budewa a gobe kiyama ya fara fitowa farkon wanda Allah zai sanya ma tufafi a inin alkiyama annabin Allah annabi Ibrahim Khalilur Rahman shine wanda za a fara sanya ma tufafi gaban Allah subhanahu wataala annabin Allah yana fitowa sai ce malaika Jibril ummati ummati al'ummata al'ummata takwaran ba amma fara ba wanda ma yayi to ba haka sauran annabawan Allah za su fito duka gaba daya kuma za a fuskanci gaban Allah subhanahu wataala to su idan aka ce wa kafirai haka wannan shine ai as-sa'akin akwai takardun da za a baiwa kowa na littafin aikin sa sannan kuma akwai auna ayyukan da za a yi dan Allah zai kawo ma'auni na gaskiya wa nad'ul mawazin al-qist li yawm al-qiyamah Allah zai kawo ma'aunin gaske da mutum zai zo ya dora ladar sa kuma fa Allah annabi ce kowannen ku zai yi magana da Allah laysa bainahu wa bainahu tarjaman babu wanda zai maka taradir gaban Allah Allah zai kira sunanka kuma ka karba dole ne shi yasa manzon Allah sai yake cewa ku sanya ma ƴaƴanku sunaye ko da an haihu maka da yaro ya rasu bai kai suna ba to ana sa masa suna saboda kowane mutum za a kira sa da sunansa da sunan babansa gaban Allah kowane mutum Allah zai kira sa da sunansa da sunan babansa gaban Allah subhanahu wataala to za a kira ka Allah zai kira sunanka da sunan babanka kuma dole ka halarci kotin Allah subhanahu wataala babu wani shabdil tribunal babu wani isiye ba wani juju ba wani wani aboka na banza ne nan ne duniya yake bukatar aboka saboda dama akwai akwai tsari a cikin al'amarin amma can gaban Allah kayi kadan kowaye babanka wallahi kai kadan ka wa Allah ƙarya dole gaskiya zaka faɗa wa Allah subhanahu wataala haka zaka zo gaban Allah kai bayani Allah ya tambaye ka farkon abin da za a fara tambayar kowa ita ce sallah awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu min 'amalihi yawm al-qiyamati as-salah farkon abin da Allah zai tambaye kowannen mu ita ce sallah ba fa yin sallah ba kana zuwa masallaci a'a za a tambaye ka shin kai sallah irin ta annabin Allah to dan ne magana take kuma da kai sallan dan wa kai ya annabin Allah yayi sallah haka kake yin sallah to zaka wa Allah bayani to idan sallar ta gyaru malan to annabin Allah yake cewa dan annabi Adam ya dace kuma ya tsira amma da an zo binciken sallar ka aka tarar da sallar bata yi ba malan sauran al'amuran ma Allah baya duba su duk abin da kai wata umarka da aikin hajjin ka da kai da duk wani abu da kai na duniya in fa sallah bata yi ba to fa Allah baya kallon duk wani al'amari a rayuwa shi yasa annabin Allah wasiyar ƙarshe kafin ya bar duniya manzon Allah ya ce as-sala as-sala wa ma malakat aymanukum ku kiyaye sallan nan to fa kaji daga annabi aka ce a kiyaye sallah to aka mu zo mu ta sallah haka a'a yanzu fa masallacin ne da dama a rama ana sallah lokacin sallah bai yi ba masallacin ne da dama suna yin sallah lokacin sallar ta bai lokacin sallah bai ba musamman irin sallar la'asar da sallar isha'i a azumin nan zaka tarar da mutane lokacin sallah bai shiga ba zai zo kuma yana yin sallah haka lishat bai yi ba kuma mutum ya zo ya sallah wallahi mu ji da kyau duk wanda ya yi sallah lokacin ta bai ba wallahi bai da sallah malam misalin ka zo fa ka yi sallah lokacin ta bai yi ba dai yake da ka zo a ɗakin jarabawa self examen sai ka a ce maka za a fara jarabawa karfe tara na safe sai ka zo karfe bakwai karfe takwas da ka tafi ka yi jarabawar ba abin da ka yi aikin banza kai wallahi in ka Allah ba cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lokaci ne fa Allah ya sanya mata sai da Allah ya turo mala'ika daga sama bakwai yazo ya kanta da manzon Allah lokacin sallah annabi ba shi ba da kansa ya kirkira lokacin sallah ba a mala'ika da kansa yazo malam dan girman sallah fa manzon Allah ka dibi qur'ani gaba da izu 60 ba aya da aka saka manzon Allah sararin samaniya wallahi aka ce manzo Allah ya je karbo ka masa ake yi amma da aka zo maganar sallah sai da Allah ya tada annabi daga garin maka ya je baitul maqdis daga baitul maqdis ya keta hazo ya shiga sama ya bi sama ɗaya biyu har ya zo sama ta bakwai har ya je inda duk duniya cikin halittar Allah ba wanda ta wazuwa cin sai shi kadai daga manufar fa guda ce malam dan da ya karbo sallar nan ita ce kawai dalili ya je ya amso sallan nan guda hamsin ya dawo kuma kai ka zo kai ta lokacin da bai kace kuma Allah ya karba maka wallahi tana buƙatar ka yi ta a lokaci a suka ce da mutum ya yi sallah lokaci bai yi ba gwara ya jinkirta ta ya barta lokacin ya fita ya fi alkhairi gare sa to bayan ka na farko bisa lokaci lokaci to sannan kuma ka yi bisa ilimi a dinga cika rukuyi da sujuda yanzu fa daga cikin daganganci da abinda mutane suke yi natsuwa ta fita a mutane a lokacin da ake sallah malam natsuwa ta fita kuma anina ta a malamai suka ce ita sallan nan fa tana da rukuni guda goma sha hudu in ɗaya bai cika ba wallahi sallar ka bata yi ba in aka samu sha uku saman sha hudu to sallar ka bata yi ba da ragani a wajen Allah subhanahu wa ta'ala haka wai yanzu fa yanzu mutane fa suna ta neman masallacin ne yan sauki dan bagazam har da masallaci dan bagazam akwai SPM akwai Ringo duk su da masallaci ne bane wai saboda tsabar sauri kai da kaga ka san wata sallah kana ganta wallahi ka san ba Allah yake wa ba iskanci ake wallahi wallahi alazim wata sallah da kallanta ka san ba Allah bane ake wa ita ruku'i an taso ba a mikewa tsaye an taso an taso juda kaga mutum fa subhana rabbiyal azim sai ka kasa yin da guda an taso tahiyyan nan fa sai ka rasa wai wace irin tahiyya ce suke karanta ta annabi dai ba ita ake karanta ba wallahi sai ka zo ka tarar da limami fa- addu'ar budin sallah fa kafin ka gama ta malam an kare sura to shi me karanta ba fatihar kakin kai du'aul istiftah to an kare fatihar har ma da sura an tahi ruku'i dalla jama'a ina zamu me muka zo yi duniya nan me ya amfani baɗi ba rai ka je ka kare duk duk abin da ka samu ka samu a duniya fa dan zaka bar shi ba amma wallahi sallan nan ita sai Allah ya tambaye ka ita Allah bai tambaye ka dan me baka je kasuwa ba ba ruwan Allah da kasuwar ka wallahi amma Allah zai tambaye ka dan me baka yi sallah ba haka mu tsaya mu gyara addinin mu da kyawu mu tsaya mu gyara addinin mu da kyawu mu lura musamman matasa zamu zo masallaci a hirayi ayi ruku'i shi yasa ina har yi gobe ina akan fahimtar cewa kuskure da yin sallah da lasfilika kuskure ne yin sallah da wallahi ya samu mazar magabata kuskure ne yin sallah da lasfilika saboda yana daga cikin sharrinsa yana hana mutane su tsaya su sallah da kamata mutum zai shigo masallaci saboda ya jin liban ya kaidi karatu ya yi ruku zai shigo guda ne babu takabiratul ihrami babu komi haka zai kabbarta kawai ya yi ruku'i to ka dan uwa ka yi a banza Eh, ba sallah kai ba wallahi dole sai ka yi kabbara ka tsayu sannan kuma kai kabbara ta bi ka tai ka tai ruku'i lokacin kanan in ka samu ruku'in ka sami shi muka samu kuma ka samu ba haka mu ji tsoron Allah mu daina wasa da addinin Allah kuma malamai suna zaune suna ta gani suna ganin abin da ke faruwa ba a faɗa mutane gaskiya sai dai kullun damuwar malaman a dinga masu kuɗi wa'azi dinga fai da zaka an kasa yin wa'azi a gyara sallar arama kullun ba masu malaman mu a dinga wa masu kuɗi wa'azi a dinga masu kuɗi wa'azi to su al'usu malam ba musu wa'azi ya fa sai Allah ya turo aya ce manzo Allah ittaqillah ya ayyuhan nabiyyi taqillaha annabi ne fa ake da shi wa annabi ne Allah ya ce ji tsoron Allah yo malami ne fa ashe min babu aula malaman ma a faɗa musu gaskiya Allah ya gafarta muna Allah ya gafarta muna to farkon abin da za a fara tambayar mutum ita ce sallah in ta gyaru to komin naka ya gyaru in ta lalace to sauran abin ma ba a kalla Allah ya rufa mu da asiri Allah ce idan ga ce musu eh, inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la rayba fiha alkiyama babu kwankwanto akan za a tashi za a yi tashi kuma Allah zai ma kowa hisabi ƙultun ma na dari masa'a sai su dinga cewa saboda tsabar tsaurin kai da kuma kushe al'amarin Allah sai su dinga cewa a wannan karatun ayyu shay'in huwa wannan zancen alƙiyamar mu gane shi ba menene ma shi as-sa'ar ita micece ƙiyamar shin abin da gaske ne ko ko ƙarya ne ma na dari masa'a suka ce inna dhunnu illa illa dhanna al'imam al-baidawi alaihi rahmatullahi ta'ala da ya zo a kan wannan ayar ita suna faɗar wannan magana ta suna inkarin cewa fa ba fa yadda za a yi Allah ya tashi alkiyama suka ce ma da dari masa'a sai Allah ce inna zunnu illa zanna mu muna dai tsammani ne muna dai zato babu fa wanda yake da tabbacin fa cewa za a yi la nusaddiqu biha ba mu gaskata ba amma dai muna jin mutane suna cewa za a tashi kiyama za a tashi kiyama akwai wani abu da ake cewa kiyama zai zo shi yasa Allah subhanahu wataala ya boye lokacin tashin alkiyama yas'aluka anis sa'a suna tambayar ka akan tashin alkiyama haka suka zo suna ta tambayar manzon Allah akan alkiyama haka annabi Musa ma Allah ya faɗa masa inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a duk abin da ka aiwatar to Allah zai sake zai saka maka suka ce inna dhunnu illa dhanna mu dai kawai muna ta tsammani ne dai abin cikin rudu ne zato ne kuma ba tabbata bane zato kuma ba tabbata bane zato muke yi fa wala Allah ta kasance wala Allah ba ta kasancewa suka ce wa ma nahnu bi mustaqinina mu fa ba ma cikin masu yaqini fa cewa tabbas fa dari sama dari za ta shal kiyama ba mu da yaqini akan wannan abun sai Allah ya ce وَأَتَلَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم ما كانوا به يستهزئون Allah ya ce wa badalahum sayyi'atu ma amilu sai abunda suka aiwatar na mummuna a gidan duniya sai Allah ya fitar musu da shi ya nuna musu shi shine wa badalahum ay zahara lahum uqubata a'malihim as-sayyi'a uqubar ko kuma ah, azabar mummunan aikin su suka aiwatar a duniya sai Allah ya nuna musu shi akan yadda suke yadda suka aiwatar daidai ruwa daidai tsaki daidai yadda suka yi kafirci a duniya daidai yadda Allah subhanahu wataala zai musu zai musu azaba Allah ce wa badalahum sayyi'atu ma amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un sai abin suke izgili a duniya na cewa Allah subhanahu wata'ala ya azabtar da su sai wannan azabar ta kewaye su sai ga su tsumbul cikin azabar Allah subhanahu wata'ala watan kafirai da mushrikai sun ta cewa annabin Allah da inda shi annabin Allah ne to ya sabkar musu da azabar Allah inda da gaske yake to shi da Allah ke cewa abinda suke aiwatarwa na mummuna a gidan duniya hukubarsa a gobe alkiyama Allah zai bayyanar musu da ita ya nuna musu sakamakon aikin da suka aiwatar shi sa yake cewa faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aiwatar da aikin alkhairi a gidan duniya duk wanda ya aiwatar da aikin alkhairi a gidan duniya to daidai kwarar azzara malam zai gari ɗaya daga cikin magabata ana hakaito sa cewa wani bawan Allah ne malami kuma zahidi gashi malami rabbani kuma ga zuhudu kuma ga karatu ga ibada yana karantar da ɗalibai kasan duk cikin aikin addini babu aikin da ya kai karantar da al'umma addini su gano yadda za su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala to aikinsa karantarwa malami ne na zauri a zuwa a buɗe littafai a karanta a wannan ya buɗe ya karanta wannan ya buɗe ya karanta haka ake yi sai Allah ya masa rasuwa to ɗaya cikin ɗalibansa sai ya mafalkinsa sai yake ganinsa gashi a bakin aljanna ya shiga aljanna sai tambi su akaramaka Allahu wai cikin aikin ibada da kuke yi ko kuka yi a duniya wani aiki ne ya zama silar shiga ku aljanna wani abu ne Allah ya duba dalilinsa Allah ya datar da kai da shiga aljanna sai ce masa da ka gani nan duka shekaru ne ina karantarwa a halka mu zauna ana ta karatu tun safe a bude littafi wannan aliki a bude aliki ya ce gaba dai Allah bai kalli kowane daga cikinsu ba shi yasa ba aikin mamalan Allah ya karba kai fatin Allah ya karba maka kai ka rudu kana aiki wallahi shi Allah abin da yake so malan al'azma sadiqa kyakkyawar niyya ta gaske abun kai dan shi dan neman yardarsa ba dan ruduwa da cewa ba za a yaba ka yaban mai yabo aikin banza ne in Allah bai yaba ba duk abin da za ka yi in Allah bai yabe ka ba in duk duniya ta yabe ka wallahi aikin banza ne ya ce masa malam ka gani nan ya ce abu guda ne Allah wannan abu guda ne zama sila shiga ta aljanna ya ce masa malam mine ne wannan abun ya ce wata rana mun yi sallar subahi akwai wani datti da cikin dattiza wanda suke zuwa sallah sai zo masu buki ranar ko da ya zo an da sallah sai ta da ikamarsa sai ya sallar sai na kallonsa sai ji fatihan ma bai iya karantawa ba ka san fa akwai su da ya fa irin wannan zamanin ko fatihan ma bai iya karantawa ba da aka yi da sallah ya tsallaci zan yi da sallah sai zai tafi sai da bisu gana da wannan daccizon sai jayo daccizon sai ce masa babaka ni na ji dazu kuna karatu karatun nan kan ba haka yake ba sai ce to kaga dan dana ni kuma ban cin karatun nan ban iya kowane karatu ba sai dai wannan sai ce diko in za ku yi da zan koya muku da ake karanta fatiha don duk wanda ya kanta sai sallah ba fatiha to sallah sa bata yi ba ya ce sai muka zauna ina biya masa sautul fatiha tun daga safe har aka kai yamma lokacin ya iya ya itikaninta ya ce wallahi wannan abun Allah ya kalla ya sanya ni aljanna wannan abun da na yi zaunawa na karantar da bawansa ya iya karatun fatiha wannan abun Allah ya kai ni aljanna shi sa kakkai wasa da aikin alkhairi la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a in Allah ya baka damar yin aikin alkhairi ko malam yi kokari kai baka san wani aiki bane zai cece ka gaban Allah subhanahu wataala Allah ya datar da mu Allah ya ce wa badalahum sayyi'atu ma amilu abinda suka aiwatar na mummuna a duniya sai Allah ya nuna musu shi ya fitar musu da shi fili sakanyar aikin ta gabata wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abinda suke izgili na cewa Allah ya musu azaba to kuma ga azabar nan ta kewaye su Allah ya kare mu sai Allah ya ce وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا Mm.
ومأواكم النار وما لكم من ناصرين Allah ya ce wa qila al-yawma nansakum za a ce da su wa'annan kafiran al-yawma yau fa wace yau kenan ba yau fa tala yau alhamis ba a a yau ta al-qiyama wa ke magana da kansa ubangijin sammai da kasai Allah ce wa qila za a ce da su al-yawma nansakum yau fa za mu manta da ku ma'ana ai natrukukum za mu bar ku cikin azaba kama nasitum liqa'a yawmikum hadha kamar da a duniya kuka manta cewa za ku haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala kuka kasa yin abin da Allah yake bukata domin kalmar nasiya ba ta dacewa a dangana ta da Allah ce Allah ya manta a'a la yadullu rabbi wa la yansa ubangiji baya mantuwa Allah bai taɓa mantawa ba dan annabi adam ni da kai muke da bukatar mantuwa malam wallahi da Allah bai sanya tsarin mu manta wasu ababe ko da ba za ka iya zaman duniya ba ba e da ba a mantuwa fa a duniya wallahi ba za ka iya zaman duniyan nan ba saboda kana tafi kawai kiris zai kama ka kana ganin mutum sai ka tuna kafa ga abin da ya maka ba sai ka fada ka mutu amma sai Allah ya cire sai mutum ya bata maka ya maka ya maka makirci ya maka kaza kuma sai Allah ya cire wannan abu kuma sai a sake lalawa a cigaba da rayuwa amma shi Allah baya mantuwa kuma bata dace da Allah ba kaga zo kaga ce a'a Allah zai manta da su Allah baya mantuwa Allah ya ce wa qila al-yawma nansakum zamu ce yau zamu bar ku cikin azaba shine ma'anar nansakum ay natrukukum fil azabi zamu bar ku cikin azaba kama nasitum liqa'a yawmikum hadha kamar da kuka manta ku yi aikin alkhairi a wannan ranar kada kuka manta da ku aiwatar da ayyukan alkhairi gaban Allah subhanahu wataala kafin ku zo duniya kafin ku zo kiyama kuka bar aiki da ubangijinku sai Allah ce wa ma'awakumun nar makomar ku fa a yau shine wutar jahannama Allah ya kare mu wa ma'awakumun nar idan ka ce ma'awal insani shine matabbata inda zai shiga Allah ya rufa mana asiri ai ka san al'amarin da girma yake malam abun akwai tausayi da kuma ai wai kafiri jaje ka je gaban Allah Allah ce ma'awakumun nar makomar ku wuta malam abun da girma yake kuma shi fa Allah fa ba a lallashinsa in ya zartar da hukunci duk duniya ba wanda zai zo gaban Allah ya ce ma Allah dan me kai kaza ai da wani da wani dan partikin mu ne a duniya da wani da wani ai muna yi da su a duniya shi fa Allah baya da wannan shi yasa lam yalid wa lam yulad bai da mata bulanta na ka raba da matarsa ka san fa nan duniya zaka zo wani abu sai a raba da matarka kana son kai kuma sai ta hana ka haka ne ko ba ka bane ɗanka ne kuma sai a raba da shi sai ya zo ya magiyar baba wani namu ne kuma sai ka bar shi aboki to shi Allah duka baya da wannan baya da mata baya da ɗanɗa baya da aboki baya da uba balata naka kai ƙararsa nan kuma in kai wani sai a zuwa cin babanka a yi maka magana kuma dole ka je in kai ɗa na gari ne haka ne ko baka bane amma shi Allah baya da kowa a wannan shi yasa kawai zai yi yadda yake so ne kuma ba wanda sai tankawa Allah subhanahu wataala sai Allah ce da su ma'awakumun nar makomarku yau wuta ce Allah ya kare mu wa malakum min nasirin kuma Allah ya ce ba ku da wanda zai taimake ku ba ku da wanda zai taimake ku daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda zai amsa maka ya ce a ya zo ya fitar da kai shi kansa da ake cewa ceto za a ceci bayin Allah to ai ba kowa bane za a ceta kafin a ceci mutum to sai an cika shari guda biyu na farin sai Allah ya yarda wanda zai ceton ba kowa ba zai ceto sai Allah ya yarda ya baka lasisin kai ceto sannan kuma sai Allah ya ya baka izini daya nabin kuma sai Allah ya yarda wanda za a ceta abu na fani shine Allah ya baiwa mutum dama akan cewa kai ceto abu na biyu kuma shine a ce Allah ya ce ya yarda da su wani a cece su to Allah ce su wa'annan kafiran ba su da wani wanda zai taimake su daga azabar Allah subhanahu wataala yazo ya tsayi Allah ya fitar da su daga cikin azaba Allah ya ce babu sai Allah ya ce aya ta gaba ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون Allah ce zalikum bi annakum ittakhadhtum ayati llahi huzwa dalilin da yasa Allah bai musu wannan yace ma awakumun nar wa malakum min nasirin Allah ce dalilin fadar hakan kuma al-yawma nansakum Allah ya manta da su ya bar su cikin cikin azabar ba ya manta da su ya bar su cikin azabar kamar da Allah subhanahu wataala ya sha faɗa a cikin wurare yace wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum sai Allah ya mantar da su kawunan su a cikin wuta suna cikin azaba to Allah yace dalilin cewa zamu basu cikin azaba sannan kuma su tabbata cikin wuta sannan kuma babu mai taimakon su mala an samu matsala abu guda uku Allah ya bar mutum cikin wuta sannan kuma a ce wurin zamansa wutar ce sannan kuma gashi babu wanda zai taimake sa zai ka masa agaji babu dan agajin da zai agaza masa to an samu matsala sai Allah ya ce dalilin abin da yasa aka yi masa wannan ittakhastum ayatin lahi huzwa kun rike ayoyin Allah bisa hanyar izgilantarwa kuna izgili da ayoyin Allah da addinin Allah kuna izgili da ayoyin Allah da addinin Allah kuna tuzatar da addinin Allah subhanahu wa ta'ala kun rike shi bisa bisa bisa bisa izgilarwa kuna wasa da addini kasa akwai mutane da suna wasa da addinin Allah sallan na fa akwai wanda fa sallan na saboda wasa da addini musamman irin ɗan bokon da ba su fahimci addini ba da wasu daga cikin matasa samari ba sa zuwa islamiyya malam sai mutum ya zauna yana barci har karfe takwas ya tashi sai ya sallah sai ga mutum fa bai zo bai yin sallah sai zai taimaka wajen aiki wannan ba sada dini bane ba sada dini sai ga mutun yana biro ana kira ana kiran sallah ba zai iya fito ba yayi sallar sai in ya fito pause sanan yaje hada azhar da al'asr yayi ta wannan ba sada dini bane ba sada addini ne Allah ya rufa mana asiri mutane suna fa wasa da addinin Allah yanzu daga cikin wasa da addinin Allah kowa ya zama malami eh kowa zai zo ya karanta abin da yake so ya fassara abin da yake so kuma ta yadda yake so ba ta yadda Allah yake so ba wasa da addinin Allah ne sai ke cewa gharratkumul hayatud dunya kuma rayuwar duniya ta rude ku rayuwar duniya ta rude ku ta shagaltar da ku kawayen kawar duniya ta rude ku sai sa annabin Allah annabi Muhammad yake cewa sahabansa fa wallahi mal faqru akhsha alaikum ba fa talauci nake ji muku tsoro ba ni ba na jin Allah ya jarrabe ku da talauci ba na jin tsoron wannan abun abun da nake ji muku tsoro shi ne Allah ya yalwata muku duniya Allah ya buɗe muku duniya sai ku zamanto kuna tsere-tsere kuna rigangantu wajen tara duniya sai ƙoƙarin tara duniyar ya sanya ku manta da lahira sai duniyar ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da su gabace ku ba fata lokaci annabi ke cewa yake ji mana tsoro ba a'a abinda annabi ke ji mana tsoro shine Allah ya bude mana duniyar Allah ya bude mana hanyoyin arzikin sa sai ya zamanto hammin kowa damuwar kowa shine ya zaye ya tara duniyar nan hanyar halal da haram ta nema ake akwai da shi kawai alhalalu ma halafi yadihi abinda yake kira halal abinda shigo cikin hannunsa duk abinda ya shigo aka ce na zurkomi komi nama to duk abin da shigo hannunsa son control baya duba ya zanto halal kawace zai mutane ba su gane cewa ba cin haram jidali ne sai an je gaban Allah Allah ya zarkar da mutum shi yasa manzon Allah yake cewa sahabban sa fattaqun nara walau bi shiqqit tamara ku tsoraci wutar jahannama ko da da shakin dabino ne kai ka kuskura ka cuci mutum daidai kwarar dabino malam in ka kuskura ko to wallahi akwai azaba gaban Allah Allah ya rufa mana asiri to Allah yake cewa wa gharratkumul hayatud dunya rayuwar duniya sai ta rode ku shi yasa Allah yake ta buga mana misali inna ma mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ard misalin duniya kamar ruwa ne aka yi suka duki ƙasa sai ga ciyawa ta fito tsanwa shar aka zo aka ta yi kyawo aka zo aka nome aka girba abin da ana girbewa kuma kakin a girbe suka ga abin ya zan masara ana girbewa kuma suka ga ko gonar babu komi ko su aka duniya take rayuwa ce ta ɗan lokaci ka zo kai ka wuce wallahi annabin Allah yana karantar da sahabbai cewa kun fi duniya ka annaka garibun aw abir sabil ka zan a duniya ka ɗauki kanka cewa fa kai a duniyan nan fa kamar ka zo bakunta ne kai ne ka je garin mutane za ka dawo garinku ko kuma a ka biya cikin gari za ka wuce kada ka kuskure ka ɗauki duniya gidan zama duk wanda ya kuskure ya ɗora gawon cewa fa shi duniya gidan zama ce gare sa wallahi ya ja ma kansa halaka malam dan daga cikin hal daga cikin al'amarin duniya tana mantar da mutum Allah subhanahu wataala sai mutum ya manta me yasa ya zo yi duniya me yasa me ya dalilin zawo shi duniya saboda yanzu malam ka lura sai ka karantar da mutum malam mutum ne fa zai tashi a sati a ramma a sati duka kwanakinsa gaba ɗaya kasuwa yake tafiya ta daji duka a sati shi ba ma duniya falasu daga wala sallakai litinin ko ka ganshi ya wajen taza ko ya tahi bambai ko kuma ya tahi wacce cike ta haka akwai ta kasuwa gabas haka landi mardi ci ma akwai kaso da ake tahiya akuku mercredi kuma akwai akwai bagga tana ci jedi akwai ba da gishiri juma'a akwai tabala asabar kuma to in ba Allah ya tsare ba yayi nan cikin tahawus ko wani gari ladi kuma ana cin kasuwar kuma sai ka tarar da fa wallahi al'azim da ya samu ya sallar minti biyar ta kirki kuma kudin fa ana ta nema hanyar fa Allah bai sa aka dace ba eh kuma kullun shi ba kayan sai dai a zo a doka ya mika ya mika a daure kuma shi ke son waye amsu kayan sa haka ake ta rayuwar babu duniyar babu addinin bai da lokacin zuwa makaranta babu lokacin ta makaranta ka Allah ya bata hakuri ta dai kan makaranta matan shi ba su bai da lokacin matansa bai da lokacin diyarsa bai san me ke faruwa da ƴaƴansa ba matansa bai san me ke shi kansa bai san me ke faruwa da shi ba dan babu tuwahin kwarai babu abincin kwarai abincin fa da ake ci malam in an abun gani aka saka cikin dan kwano yana ci kuma ya bar sa anan haka fa ake ta rayuwa da dare kuma an zo an kwanta haka za da tunanin kuma gobe an dauko kayan wane bari a sayar abi shikenan ba rayuwa ba haka za a je a mutu ba malam shikenan Allah ya rufa mana asiri dan Allah ina rayuwa take ba hana ka neman duniya malam nemi kudi ka kai wasa amma kuma ka nemi aljanna eh ka tsaye yanzu mutunci ka fa kudin ka ne fa mutunci ka kudin ka yanzu eh nema da kyau kuma kakka manta da lahira eh wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah in Allah ya baka ci mai kyau sha mai kyau gina mai kyau taka mota mai kyau sa tufafi masu kyau wanda duka halal ne a musulunci amma abinda ba a so kada ka manta da cewa fa gobe kiyama zaka zaka zaka wayi gari nan duka duniyar ba kana zo ka kwanta ba wata ibadar kirki ba wani addinin kirki duka duniyar kwana nawa ake yi malam in ka fa kayi ne kai shekara 50 shekin da ka bayyo shekara 50 ba ka zan dan kwaya ba ka iya rasu da magani ba haka bane da ka ba shekara 50 bayan yanzu to yana da wuyar mutum ya iya rayuwa ba tare da ya sha magani ba ciwon guwawu ciwon bai wace ce babu kullum babu lahiya kuma haka za ta tafiya sai an je kiyamun fa kuma in aka bar nan an bar nan ta kare to can ne in ka je shi kenan har abada kuma an kare kenan ba fara da za a sake dawo a kasa kaya fa duniya babu ta wallahi Allah ya rufa mana asiri sai sa gwara ma mutun yayi kokari ya mai da hankali zuwa ga addini fattaqu dunya inji manzon Allah ku kiyaye duniya ku yi taka tsantsar game da neman duniya annabin Allah annabi Muhammad yace lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha ba wata rayuwa a duniya da za ta mutu face sai ta canye arzikin da Allah ya rubuta mata sai ce fattaqullaha wa ajmilu fi talb ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen neman arzikin karfi wasa da addinin Allah subhanahu wataala Allah ce fal yawma la yukhrajuna minha ayo fa ba wanda zai fito daga cikin su a cikin wannan wutar wala hum yusta'tabun kuma ba za a maido su ba a duniya jama'a mun fahimta wala hum yusta'tabuna babu wanda za a maido duniya balantana a basa second chance a ce ya sake Allah ce ba za mu wannan ba in mutun ya tafi ya tafi ne babu dawowa a duniya dan duniya in kasu kake yi Allah ya jarrabe ka da tattalin arziki ana iya tara maka wasu kudin ko kuma ka fito ka ci gaba da rayuwa kuma ka ko ka mai da abin da ka ka, ka rasanya in karatu ne aka yi exam baka samu ba wata shekara sai ka samu ka wuce haka ne ko to amma kiyama in ka tafi to an tafi ne ba a dawowa in ji Allah ya ce layu sa ta da ba a mido kowa balantana ya ce zai yi aikin da Allah zai yarda shi Allah ya samu dace sai Allah ya ce aya ta gaba falillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin Allah ya ce falillahi alhamdu yabo da godiya sun tabbata da ubangiji falillahi alhamdu yabo da godiya Allah yana yaba kansa da Allah ya bayi mana bayani duka ni'imomin da Allah ya muna sai ce falillahi alhamdu shi Allah shi ya cancanta da agodewa akan ni'imomin da shi Allah ya wabayo sa wanda ba ma iya kilgawa rabbus samawati wanda yake ubangijin sammai guda bakwai shine wanda ya halicce su shi yake jujjuya sa'alin su sannan kuma shine wanda in lokaci yayi duka zai batar da su kuma rabbis samawati wal ard ubangijin sammai guda bakwai da kuma ƙasa guda bakwai rabbil alamin ubangijin talikai baki daya Allah subhanahu wataala ya cancanta a yabe sa jama'a Allah ya cancanta shi yasa kakkai wasa da fadin alhamdulillah eh kai zamanto mai yawaita godiya wa Allah subhanahu wataala ka gode wa Allah da halshenka ka gode wa Allah da gangar jikinka ka gode wa Allah da duk abin da Allah ya baka na rayuwa ka wa Allah godiya a cikinsa mota Allah ya baka kakka yarda har ta tsuba ka ji da ta wajen wa'azi ba malam mashin ka saya kada ka yarda baka wa Allah godiya da wannan mashin ba ka je wajen wa'azi da shi wajen aikin alkhairi da shi duk wani abu da Allah ya baka kada ka yarda baka wa Allah godiya ba da shi kai karatu in Allah ya baka kai wa Allah aiki da wannan karatun da Allah ya baka فلله, فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض godiya ta tabbata wa Allah ubangijin samai da kuma kasai rabbil alamin ubangijin talikai sai Allah ya ce aya ta karshe walau kibriya fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim Allah ya ce walahul kibriya fis samawati wal ard ubangi subhanahu wataala shi yake da girma da daukaka al kibriya ai aljalalu wal izma Allah shine ma'abuci girma da daukaka da kuma buwaya shi Allah subhanahu wataala ba wani da yake da irin mulkin Allah subhanahu wataala sai ce walahul kibriyau ubanci shi yake da girma da daukaka fis samawati a cikin sammai guda bakwai Allah shi ake girmamarwa wal ardi haka kuma a ƙasa Allah shi yake da girma da daukaka wa huwal azizu shi Allah shine al-azizu mabuwayi wanda ba wanda ya isa ya galaba wa Allah subhanahu wataala al-hakim fi khalqihi wa taqdirihi wa tadbirihi wa shar'ihi wanda yake kwararre gwani a cikin halittarsa halittar Allah ba ta karta kowa wallahi sannan kuma taqdiri yadda Allah yake kaddarar da al'amura yake jujjuye da al'amari ba ɗaya bane da na kowa sannan kuma wa tadbirihi da ke shuye sha'anin bayunsa wa shar'i da kuma shari'a ta Allah subhanahu wa ta'ala daga Allah shi ne ma'abuci girma a sama shi ne ma'abuci girma a ƙasa kuma Allah shi ne wanda yake mabuwayi kuma mai hikima Allah ya dacar da mu da kuma ƙarshen sura kenan ko gobe sai mu tashi farkon suratul ahqaf in Allah ya yarda Allah ya muna aron kwanaki ya gafarta muna abinda muka faɗa zaman to gaskiya Allah ya ba mu ladarsa kurakuri Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna muna ƙara tawassuli da karatun da muka yi Allah ya gafarta muna kurakuran mu Allah ya sanya muna cikin bayinsa intattu a wannan wata Allah ya ji kanmu ya gafarta muna bayan mun mutu Allah ya sanya mu wani lafiya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa salli اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته